يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن شاء الله زام الدورة درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة البروج satin da ya wuce mun karanta ayoyi uku na farkon wannan sura mai albarka wasama'i zatil buruj wal yawmil ma'ud wa shahidin wa mashhud Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama Allah ya yafi mana laifuffukan mu Allah ya mana rahama Allah ya sa mu a cikin jin kansa duniya da lahira to yau zamu tashi a farkon aya ta hudu to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kutila ashabul ukudud, Allah ya ce, Allah an ci ma'abuta rami. waɗanda suka tona rami domin ƙona waɗanda suka yi imani da Allah da rayukansu. Allah ya ce Allah an ce su. Manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya ba da ƙissar ashabul ukudut. Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin waɗanda suka gabace ku cikin banu Isra'il an yi wani mai mulki wadda wannan mai mulkin yana da wani garnaƙaƙƙen masihircinsa bokansa da yake aiki da shi a kan sha'anin mulkinsa da rayuwarsa kasan dama illamar rahimallah da yawa masu mulki suna da irin waɗannan bokai duk abin da za a yi zai zo ya yi duba ya gaya mishi abin da za a yi akwai waɗanda suke ganin ma harkan mulkin ba zai yiwu ba in ba irin waɗannan malamu akan ɗebo bokaye daga ƙasa zuwa ƙasa yadda kaga ake shigo da motocin kotono haka ake shigo da waɗansu bokayen don su zo su yi irin wannan aiki na tsafe-tsafe haka ne ko ba haka ba haka ne annabi ya ce to wannan mai mulki yana da irin wannan matsafi lokacin da wannan matsafi wannan bokan girma ya cin mishi shekaru suka cin mishi sai ya ce ma wannan mai mulki nashi ya ce mishi yallaɓo ya kamata a samu wani matashi mai hazaƙa a haɗa ne da shi na fara nuna mishi yadda ake waɗannan ayyukan saboda ran da bani nan a samu wadda zai ɗora daga inda na tsaya sai wannan mai mulki ya zaɓi wani haziƙin yaro sai aka haɗa shi da wannan masihirci saboda ka sai ya je ya ci gaba da koya mishi aikin sihiri Allah ya tsare mu duk lokacin da wannan yaro ya tashi zai tafi wajen wannan masihirci matsafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai ya yi kicibis da wani rahib wani mai bauta irin masu ibadan nan wadda suke bauta ma Allah a gefen gari ya san Allah yana bauta ma Allah sau da ƙafa wataran wannan yaro da ya zo wucewa ya ji irin karance-karancen da wannan bawan Allah yake yi sai ya tsaya ya saurara sai ya ji to ai duk abin da ake jingina shi ma wani Allah to abin da karatun wannan malami yake zuwa da shi yana jingina shi ne zuwa ga Allah sai ya tsaya ya saurara har wannan bawan Allah ya fahimci yaron nan yana tsayawa yana sauraron abubuwan da yake karantawa sai ya ce mishi to ka zo ka zauna nuna maka yadda al'amarin Allah yake. Duk lokacin da yaron zai tafi, yakan tsaya a wajen wannan bawan Allah ya sha tauhidi. Idan ya wuce wajen wannan matsafi, sai ce mishi ya kai latti. Idan ya dawo daga wajen wannan matsafin, kafin ya wuce gida, in ya tsaya a gun wannan bawan Allah ya sha karatu sai a gida a ce mishi me yasa kai latti sai a nemi a hukunta shi to sai ya koka ma wannan bawan Allah cewa ga halin da yake ciki sai ya ce to ka kwantar da hankalinka duk lokacin da bokan nan ya tuhume ka ka ce a gida ne aka jinkirtar da kai da aiki duk lokacin da gida suka tambaye ka ka ce shi wannan matsafin shi ne ya jinkirtar da kai daga aiki da aiki jama'a mun fahimta annabi ke ba da wannan labari alaihi salatu wassalam saboda haka sai ya ci gaba da ɗaukan karatu yana fahimtar wane ne Allah yana fahimtar ta ina alƙibla take ina ya kamata abi wata rana ya dawo daga wajen wannan bawan Allah wannan rahib ɗin sai ya yi kicibis da wata dabba ta tsare hanya zakanya ce macijiya ce wata dabba ta tsare hanya an rasa hanyar da za a bi wannan yaro sai ya ce al-yauma a alamu arrahibu afdalu amisahir sai ya ce yau zan tantance wannan malami da ke karantas da ni tauhidi shi ne yardajje a wajen Allah al'amarinsa shi ne alkairi ko abin da bokan nan yake gaya ne sai ya ɗauki dutse sai ya dubi wannan dabba da ta tsare jama'a ta hana shiga ta hana fita sai ya ce Allahumma in kana amurin rahibi a habba ilaika faktul hadhihi dabba hatta yamdin nas ya ce ya Allah idan abin da wannan malami yake kai yake karantaswa shi ne abin da ya fi soyuwa a gunka Allah, idan na jefi wannan dabba, Allah ka kashe ta mutane su samu hanya su wuce, faramaha fakatala annabi ya ce yana jifanta da dutsen sai ya kashe ta hatta yin biyan nas mutane suka wuce aka samu hanya karama ko? Eh, mana. Eh, karama mai lansis Eh, eh, eh. Allah sai ya bayyanar da karamomi tun daga wannan lokacin al'amarin yaron nan sai ya watsu a cikin al'umma ta kai wa mutum in ba shi da lafiya yaron nan in ya roƙi Allah Allah sai warkar da mutum yana warkas da makafi yana warkas da masu ciwon barsu yana warkas da mutane daga cututtuka daban-daban duk cutar da mutum ya zo da ita idan yaron ya roƙi Allah zai sa ma sharaɗi ka yi imani da Allah in ka yi imani da Allah sai ya roƙi Allah Allah sai ya warkas da kai gangariyan wali kenan man sagir gangariyan wali kenan karama melisis ba ba ta malamatu ba aikun ji ta malamatu ko? wai waɗannan abubuwan a cikin addini suke kuma ina gaya muku tsakani da Allah kun ga irin waɗannan labarin ta malamatu shi ne asalin ɗarika karka ɗauka wai a rubuce suke karanta musu ake yi karanta musu ake yi daga cikin irin wannan labarun ba wai idan mutum ya karbi ɗariƙar tijjaniya daga lokacin da ya karbi ɗariƙa Allah zai sa mala'iku su rubuta sunansa ɗan aljanna babu hisabi babu azaba karɓansa musulunci bai sa a rubuta sunansa babu azaba babu hisabi ba karɓan ɗariƙa ne zai sa a rubuta sunansa babu hisabi babu azaba kuma idan ya karbi ɗarika shi babu azaba babu hisabi babu iƙabi babu azaba kenan idan yana da mata matansan babu hisabi babu azaba kuma ko ya sake su iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa babu hisabi babu azaba dangin babansa babu hisabi babu azaba dangin mamansa babu hisabi babu azaba kuma ko su ba su karbi tijjaniya ba don Allah malam don Allah malam wannan a ce maka da shi za a yi addini jama'a mun fahimta? eh ita kuma ta malmatu shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai idan mutum ya mutu aka buɗe kabarinsa kaga gashi lib-lib a jikinsa to yana son shehu tijjani ne bai karɓa ba amma in ya karɓi tijjaniya baya zaman kabari za a tafi da shi wai ko barzakul a'ala ne shi baya zama shi baya zama a kabari ka san bana hadara ta yi girgiza ta yi girgiza eh ta eh hadara ta yi girgiza bana ta ta girgizo abubuwa da yawa ta girgizo abubuwa da yawa ta girgizo abubuwa da yawa e wai ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai kama hannun ibrahim inyas ya ɗaga shi a filin alkiyama ya yi alfahari da shi wa al'ummomi da annabawa wake da irin wannan wai zai kama hannun shehu ibrahim ya ɗaga hannunsa a filin alkiyama ina abubakar ɗinsa ina umar ɗinsa ina usmanunsa ina haidar ga danga kusar yaƙi ina su alhassan da usaini wai zai kama hannun in ya zai daga ya ce akwai kaman wannan man sabiu ka yadda Mm. Eh, abin tausayi abin tausayi karka ɗauka kuma wai a'a a cikin jahilci ne haka abin yake ake karantawa kuma a littafi yake a littafi yake kaga yan tsallake kowa sai na umar da annabi yake cewa inda akwai annabi a bayana shine annabi duk shehu ibrahim ya tsallake su duk waɗanda aka musu bishara da aljannan nan daga bakin annabi ya musu bishara da aljanna duk an tsallake su ba ku ji wani ma yana abun nan ba wai in kana gaban shehinka kana hadararsa ko annabi ne ya zo mun gane ka tashi ka bar shehinkan ka tafi wajen annabi to an fidda kai a hadara ai wannan hadaran dama ba ma santa hadarar annabi wallahi na rantse muku da Allah ko annabi Musa ne ya dawo annabi ya shimfiɗa majalisansa sai ya je ya buɗe nashi ba manzon Allah kankat ne in ana maganar manzon Allah fatawar annabi da'awar annabi ta soke fatawar annabawa balle fatawar wani shehi annabi ya ce a hadisi laukana musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i ya ce yau in Allah zai tada annabi musa annabi ya ce wala sai dai ya bi ni bai ba dama ya ɗauki attaura ya aiki da ita bare wani shayi wai mai faɗan wannan kuma shine masoyin annabi hakan mai faɗan wannan kuma shine masoyin annabi ka bar inda shehin ka yake ka tafi wajen annabi ka yi laifi saboda Allah duk waɗannan tatsuniyoyi ne tatsuniyoyi ne tatsuniyoyi ne tatsuniyoyi ne tatsuniyoyi ne ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان Allah ya datar da mu. To wannan yaro sai ya fara warkas da marasa lafiya. In mutum na makaho ya zo sai a warkas da shi. Duk wadda ya zo zai ce mishi ni ba na warkaswa, Allah shi yake warkaswa. ita karama ai kira take akan tauhidi ba shirka ma Allah ba to daga cikin fadawan sarki shi wannan mai mulki akwai wani makaho da ya ji labarin wannan yaro da kuma irin karamomin da ke tattare da shi sai ya shiryo kyaututtuka manya masu yawa sai ya zo da su ma wannan yaro bayan sun gaisa ya ce duk abin da na kawo dinnan naka ne in har ka buɗe min ido yaron sai ya ce mishi a'a aini ba na buɗe idon kowa ni Allah nake roƙa ya warkas da mutane jama'a kun ji ka ji karama ta tauhidi yace in kayi imani da Allah sai da roki Allah ya warkas da kai sai yayi imani wannan yaro sai ya roki Allah sai idon sai buɗe bayan ido ya buɗe shi kenan sai ya koma fada ya je ya zauna a inda dama yake zama sarki na fitowa sai suka haɗa ido ha ya ce mishi ya haka yaka waye dawo ma da ganinka ya ce Allah shi magana akan tauhidi addini umuman ba a mujamala akan maganan addini ba kawaici ba kawaici musamman akan tauhidi ba a daga kafa akan maganan tauhidi dukka kalli alkur'ani da sunna ko manzo ne Allah sai ya ce mishi la in asharakta la yahbatanna amaluka ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين da Allah ya jero manzanninsa sai ya ce walau ashiraku lahabita anhum ma kanu ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون duk magana akan addini babu daga kafa mutum ya sanka akan aqidarka ya sanka akan imaninka yace mishi Allah yace walaka rabbun gairi kana da wani ubangiji koma bayana yace ayi Allah koyi rabbi wa rabbuka Allah ai da ni da kai ubangijinmu daya an zo wajen rabbi wa rabbuka Allah sai sarki yasa yace a kama shi a yi ta casa shi har sai ya faɗi yadda aka yi idon sai buɗe aka dinga dukansa yace shi ga yaron da ya mishi addu'a aka je aka zo da yaro sarki na ganin shi ca to kai ai dama ka ce wannan yaron ne wallahi dama mun tura shi je koyo wa'annan abubuwan yace mishi a'a ya ce ni Allah ne yake warkas da mutane ba ni nake warkas da mutane ba ba kuma ta hanyar tsafi nake warkar da wani ya yi bayani na tauhidi a fada ya ce a yi ta dukansa sai ya nemo malaminsa ya ce malam wane ne na waje kaza kaza kaza shi Allah ai in ya shirya abu gaba gaba ce haka ce rigima za ka tono da kanka daga wannan shi ya nuna wancan daga wancan ya nuna wancan daga wancan ya je ya ɗauko maka rigimar da ba za ka kauce ba aka je aka zo da shi kai kake nuna mishi cewa ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah ce mishi ai haka al'amarin yake Allah shi ya yi kaza, Allah shi ke kaza, Allah shi ke gudanar da kaza, Allah shi ke dabbara abubuwa kaza. Sarkin ya ce, A sa zarto a raba shi gida biyu. Aka sa zarto a tsakiyar kansa, aka dinga gurzawa sai da aka ɓara shi gida biyu, amma bai bar imaninsa ba. wannan bafaje aka ce za ka janye ko ba za ka janye bai ce a ai ba maganin janye ba yalla bai muna tare da kai shekara da shekaru idona a rufe haka ne ko ba haka ba kasan duk wanda zai riki wani abu koma bayan Allah wallahi kana dan zurfafa nazari zaka ga akwai batan basira da tabewa daga akwai batan basira da tabewa ya ce shi ma a raba shi biyu aka raba shi biyu bai janye ba kai yaro za ka bari ko ba za ka bari bai ce a'a ai wannan shi ne addinin to da yake yaro ne sai ka ce to shi a mai barazana a razana shi ko in ya firgita zai janye sai ya ce wa fadawansa a ɗauke shi a tafi da shi dutse kaza a hau saman dutsen idan ya janye to a dawo da shi don za a yi aiki da shi in bai janye ba a jefo shi aka hau saman dutse da shi ya roƙi Allah Allah ya jijjiga dutsen ya watsar da su ya tseratar da shi sai ya dawo fada ina suke ce Allah ya isar mini a kansu ya ce a sake ɗaukansa a ɗauke shi a kwale-kwale a tafi da shi tsakiyar ruwa in ya janye a dawo da shi in bai janye ba a jefa shi aka shiga ruwa ya roki Allah ya kifar da su ya tseratar da shi ya dawo kai in ba kutan basira ba ya kamata ai ka fitar kan yaron nan eh mallam bakar ai ya kamata tunda aka yi ɗayan biyu wannan shine gwatan ka lura da toshewar basiran masu fada da gaskiya kai fir'auna kai kake mulkan misira wannan tekun ka san shi ka san shi fir'auna yana mulkin misira tun kan a haifi annabi musa aka haifi annabi Musa sai da ya shekara arba'in ya zama manzo, tukunna aka zo ake fafatawa rana ɗaya fir'auna, ka zo ka ga teku ya buɗe ka shiga. Amma akwai abin lissafi ko babu? Ka buɗe ka shiga, to shi mai faɗa da gaskiya idan idonsa ya rufe gani yake kaman zai iya bisne abun, to ƙarshe sai ya je ya jefa kansa a tarkon da aka ɗana mishi yaro ya dawo zai ɗauki mataki na gaba ya ce mishi yalla boy in fa kashe ne kake so kai ne ni zan baka shawara shawarar ita ce ka haɗa mutanen garin nan duka a gabansu ka ɗauki kifiya ɗaya a cikin kwarina haka ne ko? ka sa ta a cikin bakana idan ka zo harbawa ka ce bismillahi rabbil gulam ya ce in ka harbin za ta kama ni to idansu a rufe wato malam ka kalli alkur'ani da yadda ya zo ko 'yan siyasan nan da kake gani masu mulki ta haka suke hawa tsinin da ba sa sauka
a tawa sau biyu Allah ya ce wai a tawaso bihi ko wasiya suke ma junansu ne yadda wancan yayi haka wannan zai yi yadda wannan yayi haka wannan zai yi shikenan sai yasa aka tara mutanen gari ya dauki kifiya kifiyar yaron ya sa a bakarsa ya ja ya ce bismillahi rabbil gulam ya sake kifiya sai ta kama yaron a nan yaron sai sa hannunsa a gun sai ya mutu mutanen gari suna kallo to sun ga wadda yake cewa shine ubangiji ya rasa yadda zai yi sai da aka hada da ubangijin wannan yaro duka taron sai aka ce amanna bi rabbil gulam sai aka yi imani sai makusanta suka je suka sami suka ce ranka ya daɗe abin bada muke tsoron ya faru ya faru ya faru mutane da sun yi imani ina dama ana neman a dakile abun ne tun daga kan mutane ukun nan to yanzu duk gari sun ɗauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to shi ne sai wannan sarki ya yi umarni a tona ƙaton rami a haɗa wuta ganga-ganga a cikin rami. Duk wadda bai yi imani ba, duk wadda bai warware imaninsa da Ubangijin wannan yaron ba a tura shi ko ya zo ya faɗa. Haka aka tsaida dakaru. Ka yi imani e, sai a bangaza shi sai ya faɗa. Kai ma ka yi imani e layi-layi. Suka yi ta faɗawa, suka yi ta faɗawa, suka yi ta faɗawa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce. ƙarshe sai ga wata mata da jaririnta ta zo za ta fada sai ta yi turus ta tsaya sai ta kalli jaririnta sai ce mata mama ki fada akan gaskiya kike akan tauhidi kike sai ta fada su kuma sai Allah ya tsine musu albarka shikenan sai kuma fitinar duniya da lahira to shi ne Allah ya ce, Ƙotila ashabul ukudud, Allah an ci waɗannan da suka tona wannan ramin, annari zatil waqud wadda wata wuta ce mai ruruwa aka haɗa a cikin wannan ramin. Idhum alaiha qu'ud yayin da suke zaune a bakin wutan domin zuwa aka yi da kujeru ak- sarki na zaune wane na zaune wane na zaune ana kallon mutane suna fadawa kun ga duka ai akan kadaita Allah da bauta ne babu faduwa ga wadda ransa ya tafi akan kadaita Allah da bauta ba faduwa ga wadda ransa ya tafi wajen kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta mutuwa dai za ka mutu ta kowace fiska amma mafi tsadar mutuwa shine mutuwa akan tauhidi mutuwa akan kadaita Allah da bauta shi kadai babu abokin tarayya Allah ya ce wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud Allah ya ce su dinnan wannan sarki da jama'arsa alama yaf'aluna bil mu'minina game da abinda suke aikatawa akan mu'minai na kona su da rayukansu shuhur akan idonsu suka yi abu ba a bayan idon sun suna halarce suna gani ana tunkuɗa bayin Allah ana kona su da rayukansu wa ma naqamu minhum kuma ba su jefa su a cikin wannan hali na kakanikayi wannan mummunar azaban ba illa an yi uminu billahi azizil hamid sai don sun yi imani da Allah mabuwayi abin yabo iya laifinsu kenan iya laifinsu kenan shi yasa suratul buruj yana daga cikin darasin da take dauke da shi shine duk karfin azzalimi baya galaba akan gaskiya da mai gaskiya duk kashin mai gaskiya domin Allah na tare da mai gaskiya inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum musilun الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah yana tare da masu tsoron Allah a wani ku yace wa kunu ma as-sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين to duk wanda ya tsaya akan gaskiya Allah yana tare da shi zalintan kai zalintan kai wallahi shine a ce keke da keke kana ganin gaskiya ka ki tarayya da ita zalintan kai shine ka ga wani abu na rashin gaskiya a ce wai kana tare da wannan abu wannan ba karamin zalunci ba ne jama'a mun fahimta wato rashin adalci ma kanka shine ka gano wani abu ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka je ka yi tarayya da wannan abu ka gano abu kaza ba daidai ba ne ka je ka yi tarayya da wannan abu ka gano wani abu daidai ne gaskiya ne saboda ya saba ma son zuciyarka fir ka juya baya ka ƙi bi ka juya baya ka ƙi bi babu zalunci da za ka yi makanka kamar haka ita gaskiya ba a take ta malam idan da ana iya take gaskiya da fir'auna da ya yi galaba akan annabi musa inda ana iya murƙushe gaskiya saboda ƙarancin masu gaskiyar da da'awar annabi musa ba ta yi nasara ba inda ana iya danna gaskiya a murƙushe ta da da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bata fita daga makka ba idan abu gaskiya ne ko ka ji ba za ka yi ba to ka fita harkan abun amma ka ce ba zai yiwu ba wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba Allah ya ce to suna ji suna gani suka dinga kona mu'minai da ransu me laifinsu ya ce kawai saboda sun yi imani da Allah ba haka wannan rajulun mu'minun min ali fir'aun ya gaya wa fir'aun da mutanensa ba a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب lokacin da fir'auna ya ciru ya ce zaruni a katul musa wal ya da urabba ya ce ku bar ni in kashe musa ya kira ubangijinsa wannan mutum sai ya ce mishi a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah kwa kashe mutum don kawai ya ce allah shine ubangijinsa a ce laifin da yayi ya ce allah shine ubangijinsa wannan shine hukuncin kisa wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ga hujjoji ya zo muku daga wajen ubangijinku wa in yaku kadiban fa alaihi kadibuhu idan ƙarya ya shirya ma Allah ƙaryarsa za ta kare a kansa ba shi kenan ba wa in yaku sadikan yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum in kuma gaskiya ya zo da shi to ku sani sashin abinda ya alkawarta muku zai same ku zai same ku ba iya maganan ba kenan me kawo maganan kisa a wajen babu to kar ka yadda ka yi fada da gaskiya in gaskiya ce ko a bakin waye kar ka yadda ka yi fada da ita kar ka yi fada da gaskiya ba za ka iya ba tarayya da gaskiya yakan sa ka samu taimakon Allah domin Allah ya yi alkawarin zai taimaki gaskiya da masu gaskiya to duk lokacin da ya same ka tare da gaskiyar tare zai taimake ku Allah ya yi alkawarin zai rushe ƙarya da ɓarna, to fa in ya tashi rushe ta, duk wanda ya same shi tare da ita tare zai rushe su. Bal na ƙafifu bil haƙi alal batili fa yadmaguhu.
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون To Allah yakan yi amfani da gaskiya wajen rushe ƙarya. Duk yadda kaga ƙaryan ta yi ta'asiri ba za ta yi ƙarko ba. Allah ya ce, wa ma na minhum ba su jefa su a cikin wannan halin kakani kayi ba, ba su ɗauki wannan mataki na azabtar da su ba, illa an yi uminu billahi azizil hamid sai don sun yi imani da Allah mabuwayi wadda yake abun yabo. Allazi lahu mulku samawati wal ardi wadda na gare shi mulkin sammai da ƙasai. Komai da ke sama mulkin Allah ne, komai da ke ƙasa mulkin Allah ne wallahu ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai gani ne mai ilimi ne akan komai da komai duk abin da ake yi Allah yana ganin abin ya san ana yin sa kuma shi zai sakamako akai Allah sai ya ce innal ladhina fatanul mu'minina الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Allah sai ya ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat lallai waɗanda suka fitini mu'minai maza da mu'minai mata waɗanda suke azabtar da mu'minai maza da mu'minai mata wannan azabtarwan ya shafi hatta ta hanyar cutar da su koda da magana ne jama'a mun fahimta wato ka gane sunna ce ta Allah da bata canzawa ƙarya bata isa ta yi galaba akan gaskiya ba bata isa ta yi galaba akan gaskiya ba ba a taɓa kuma samun inda ƙarya ta yi galaba akan gaskiya ba ba a taɓa samu ba saboda haka duk lokacin da aka ce gaskiya ta bayyana to ƙarshen ƙarya ya zo duk daɗewarsa Allah ya ce, Innan ladina fatanul mu'minina wal mu'minat, lallai waɗanda suka fitini mu'minai maza da mu'minai mata, suke azabtar da su, suke cutar da su, sun malam ya tubu, sannan ba su tuba, sun koma zuwa ga Allah ba, ba su tuba, sun bi shiriya ba, falahum azabu jahannam, Allah ce suna da azabar jahannama, walahum azabul hariqu Allah ce kuma suna da azabar kuna azabar babbaka yadda suka gasa waɗannan mu'minai Allah ce to su ma tasu tana jirarsu wanne ya fi sauƙi su waɗannan an yi wutan har ta wuce ta ƙone ta ƙare su kuma nasu wutan ta har abada ce aljaza'u yadda suka babbaka su Allah ce su ma suna da azabul hari Allah ce akwai wuta da aka tanada irin wutar da aka tanadar musu irin wutar ne su suka kona muminai da shi ba shi bane saboda ka guji ka guji ka guji cutar da bayin Allah ka guji fada da gaskiya ka guji bin ƙarya domin duk inda ka ga asalinta za ka samu ƙarshenta na dama ne da asara wannan rajulun mu'minun min ali fir'aun bayan an yi ba ta kashin da aka yi duka ya taɓa tsayawa a gaban fir'auna da mutanensa shi fa rajulun mu'min ɗin ya ce musu wa ya ƙaumi mali a da'ukun
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغسار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب فستذكرون ما أقول لكم
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد wa ya kauni ya ce ya ku mutane na mali ada uhukum ilan najati wata da unani ilan na ya ce me yasa ina kiran ku zuwa ga tsira kuna kira na zuwa ga wuta ya ce me faru mali ada uhukum ilan najati wata da unani ilan na ya ce me yasa ni ina kiran ku ku zo mu tsira ko kuma kuna kira na in zo mu shiga wuta tad'unani li akfura billah wa ushrika bihi kuna kira na in zo in yi in kafirce ma Allah in yi tarayya ma Allah tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi kuna kira na in zo in kafirce ma Allah in yi shirka ma Allah wa ana ada'ukum ilal azizil gaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga mabuwayi mai yawan gafara ƙarshe ya ce musu fasatas kuruna ma a ƙolulku ya ce za ku zo ku tuna duk abin da nake gaya muku ya wuce ko bai wuce ba abin da ya gaya musu yanzu suna gani ko ba sa gani suna gani ita rayuwa ba ta da jinkiri duk abinda ka ga daidai ne ka ɗauka a lokacin ka ɗauka ta iya yiwuwa ka in ka bari sai gobe da safe ta yiwu ba za ka kai gobe da safin ba to Allah ya ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati lalle waɗanda suke azabtar da mu'minai maza da mu'minai mata summa lam yatubu sannan ba su tuba ba falahum azabu jahannam suna da azabar jahannama wa lahum azabul harik suna da azabar wuta mai babbaka wacce za a azabtar da su da ita ranar alkiyama Allah ya sa mu dace to sai mu kwana sai wani satin Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik